وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانا العربة ترق وتر رمضان ألف أريه دا أربعين دبيو هجرية kuma yau 21 ga watan hudu shekara ta 2000 da 21 miladiya a wannan masallaci na area 11 mun haɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a garin abuja birnin tarayyar najeriya wanda muna cikin suratul tauba wannan shine zaman mu na bakwai ko amma karatun mu na shida a cikin darasi na uku a zama na bakwai karatu na shida karatun farko mukaddima ce zama na takwas ko karatu na bakwai a cikin darasussuka uku na ƙarshe-ƙarshen wannan sura ta suratul tauba daga aya ta 96 da 7 da 8 99 jiya muna aya ta 100 wasabiqun al-awwaluna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم to wannan aya as-sabiq was-sabiqun al-awwaluna na ɗaya daga cikin ayoyin da muka tabbatar da cewa tana hakaito mana girma da daraja ta sahabbai ibn kasir Allah ji kansa da rahama yace mana Allah yana ba da labarin yardarsa anan da yawa sahabbai cikin almuhajiruna da al-ansar da waɗanda suka bi su bisa kyautatawa wanda dukansu Allah ya yarda da su ta hanyar abin da ya tanadar musu na aljanna ta ni'ima a ranar gobe da kuma ni'ima da wamanniya mun faɗi suwaye a sabiƙun al'awwalun hakuwa mun zo batun a hadisai da suke mun kawo ayoyi gwargwado kuma muna magana akan hadisan da suke magana akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kawo hadisi na farko hadisin Abdullahi bin Mughaffal al-Muzani Allah ya ƙara yadda a gare shi inda Ahmad wa Tirmidhi wal Baihaqi fi Shu'ab al-Iman mun faɗa abin da imam al-munawi allah ji kansa rama a cikin faidul qadir ya faɗa game da sharhin wannan hadisi na cewa ku kiyaye allah wajen taɓa sahabbai na kan ku rike su a matsayin karan bara domin wanda duk ya so su da so na ya so su wanda ya kisa saboda yana kina ne ya ki su a zuwa ƙarshen hadisin hadisi na biyu abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa kamar yadda hadisi ya inganta da a cikin al-mu'jam al-kabir na imam al-tabarani wa sahahahu al-albani fi as-silsilah as-sahiha yake cewa Abdullahi dan Abbas manzala sama yake cewa man sabba ashabi wanda duk ya baci sahabbaina fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la'ana ta Allah da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya ta tabbata akan wannan mutumin abin da ake nufi kuma da asabbu shine fadar aibi ko danganta wani abu wanda ko da mutum yana da shi in ka fada ba zai ji daɗi ba shine asabbu kamar yadda hassan ibn sabit yake cewa lana fi kulli yawmin min mu'addin sibabun au qitalun au hija'u yace mu kullum wayannan mutane tsakaninmu da su sai babu baci ne kaga za su ba da za a isa Hassan ibn Sabit su baci mutum da abin da ba shi da shi au qitalun ko kuma ai aran gama a shiga daga au hija'u ko kuma zambo to kaga sibabun dinnan ko da mutum zai zo ya samu wani sahabi ya ce wani ya fiye tsayi ko wani ya fiye gajarta ko wani ya fiye muni da sunan ya tauye shi to ya zage shi kuma tsinuwa za ta fada kansa fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina dan haka ba mai zagin sahabbai sai tsinanne akwai hadisai da yawa ingantattu wanda suke martaba ta sahih akwai wanda suke martaba ta hasan abinda yasa ban kawo da yawan su ba saboda nakan dauki shawarar tsallake duk abinda na san kusan ya karaɗe duniya kullum ana maimaita shi to kasancewa karatu ne na fa'ida wayanda suke dan loko sai mu dinga fito da su don mu hada da wayanda suke filin mu karo baki daya yanzu mu je masana Allah wayanda suka rayu tun kafin fitintunu su su, su karaɗe duniya ne suka ce game da sahabbai Khadibul Baghdadi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa Khadibul Baghdadi ko ya rasu cikin shekara ta 463 bayan hijira wanda kirsi ya rage shekara dubu a shekara dubu ne fi shekara ishirin da ɗaya ne babu ba da mutuwarsa kaga a lokacin tun ba ƙungiyoyi irin na yanzu tun ba san rai ba shantakewa a lokacin gasa ake ta nagarta ya ce adalatu sahabati sabitatun wato nagartar sahabbai fa wannan magana ce tabbatacciya ma'alumatun bi ta'dilillahi lahum an san cewa nagartattu ne tunda Allah ya wanke su wa ikhbarihi an tahawatihim wa ikhtiyarihi lahum kuma tunda Allah ya faɗi tsarkin su da kuma zabin da ya musu to sannan sai khatibul baghdadi a cikin littafin sa al-kifaya ya fara jero ayoyi da suke nuna darajar sahabban ya koro hadisai wanda suke nuna darajar sabon irin yadda muka yi a yanzu sai ya ce ala annahu ya ce wannan duk ayoyin da muka muku da hadisan nan duk da cewa laulam ya min Allah wa rasulihi fihim shay'un mimma zakarnahu da a ce bisa ga kaddarawa ma babu ayoyin nan ba hadisan nan ba su zo ba ko ba mu san su ba لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمساء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على تعديله دا واتو دا ينين دا سكا رايو أتكي ينين دا سكا كيتو misali na hijira da suka yi a ce yau wannan Allah ya aiko shi an hana shi sakat a nan ya tashi ya tafi inda zai samu damar bauta wa Allah kuka tattara ina ku ina kuka ce bari mu bi shi wal jihad kuma da kuka je din ba zama kuka kuka shantake ba an kawo masa farmaki ya ce ku taho suka ce ina kake so mu bi ruwa kake so mu shiga ko ta garwashi kake so mu bi suka taru suka tafi tare da shi sannan in aka ce a ciyar suke zuwa su ciyar in aka ce a taimaki musulunci suke taimakon musulunci wa bazalil muhajifi wal amwal da suka zo da rayukansu akan a taba manzara sa sun yadda su mutu sannan mutum zai ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya ce ga ta nan ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi sallama wa qatalil aba'i wal abna wani ya kashe mahaifinsa wani ya kashe ɗansa wato wasu ka kashe iyayensu wasu ka kashe ƴaƴansu wal munasahati fi dini da kuma nasiha da suka yi wannan addinin wa quwwatul imani da karfin imani wal yaqin da waɗannan abubuwan sun isa su tabbatar mana da alqada ala ta'dilihim duk mai hankali in yaji ce yana mutanen nagari ne ba sharholiya suka yi a rayuwarsu ba shi yasa sayyidina aliyu kamar yadda abu nu'aym ya rawaito a cikin hilya ranar juma'a wacce wata juma'a bata zagaye ba sai da aka kashe shi Allah ya ƙara yadda a gare shi ya idar da sallah a masallaci dama zama yake daga sallah asuba har sai rana ta gari yayi sha yayi nafila tukuna yayi wal hasan nan ya koma gida haka yake kullum amirul mu'mini har fa a kufa ana tsaka da yakin nan haka yake radiyallahu anhu to yana cikin masallaci kawai ya zauna har lokacin sallah yayi ya kusa kawai aka gan shi a murtike fuskarsa ba fara'a ya ce laƙad ra'aitu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na ga sahabban manzala safa ma ra'aitu qauman ashbahahu wallahi ban taba ganin mutane irin sahabbai ba in ji sai na alfa shi ma yana cikin su yace su ne mafi alkhairin mutanen da suka shuɗe kuma su ne mafi alkhairin mutanen da za su zo yusbihuna shu'san ghubran za su wayi gari sun yi busu-busu duka sun yi kura in ka gansu saboda ba kwanciya ce a ƙarƙashin ac ko fanka ko jin daɗi ba ƙasan gidan ma wani bashin fudar da za a zauna a ita yurawutuna baina jibahihim wa junubihim wato tsakanin haƙarƙarinsu da goshinsu tashi suke kadbatu lillahi sujjadan kwana suke suna sallah in ka zagaya kwararo loko loko tsakar dare yadda ka san garke ne na tumaki wannan ta fashe da kuka waccan mata ne wannan mata ne duk gidan da ka kasa kunnen ka zaka iya jiyo sautin kukan mutanen gidan suna kuka saboda tsoron Allah suna sallah ka amsali rukabil mi'za min al-buka qad batu lillahi sujjadan idan alfijir ya keto ba fa maganar baccin dare idan alfijir ya keto sai su fito masallaci a nan za su tsaya a sahu ana rige-rigen samun sahun gaba in aka tsaya sallah asuba madu kamata midu shajari kamata midu shajaru fil yawmil asif sai ka ga mutum saboda tsabagen gajiya yana girgidi yana rausayawa kamar yadda bishiya take in iska ta kada ta sannan idan gari ya waye zakarullah sai kuma su gaba da ambatan Allah su dukufa wajen bauta Allah waka annal qauma batu ghafilin kai ka ce jiya kwana suka suna sharholiya yanzu kuma suke kokarin ta da komada da safe dan Allah ya gafarta musu sharholiyar jiya sai ka rasa da dare da rana a wani lokaci ne suka fi bautar Allah haka suke waka annal qauma batu ghafilin sannan sai na ali ya fashi ko abin mamaki a cikin nahajul balaga sai gashi an kawo ta wannan magana sannan ya fashe da kuka kama ru'iya bahikan hatta laqiya Allah daga nan ba a ƙara ganin haƙorin sai na ali ya dariya ba har a kashe shi shi ya ce bai taɓa ganin mutane irin sahabbai ba ka duba fa duk ƙarfin sayyidina abubakar a umar Allah ya ƙara yadda a gare shi da ƙarfin zuciyarsa amma ibn al-jawzi a cikin sifatu safwa yake cewa kana fi khaddaihi khabbani aswadani min al-buka nan dinsa yayi wani gansa kuka anan ma kaman kwale saboda kuka saboda tsoron Allah sayyidina usman har aka zo za a sare shi qur'ani ne a hannunsa yana karantawa ya zo daidai ayar fasa ya fi ka humullah a lokacin aka sare shi a hannu amma saboda zafin zuciya irin ta na usman allah ya ƙara yadda a gare shi ta yi ah inna hayadun wallahi inna ha wallahi la'awwalu yadin katabat suwar al-mufassal ka yanke hannun da shi ne farkon hannun da a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama a duniyan nan ya fara rubuta a suwarul mufassal daga suratul hijr zuwa ƙasa ni na fara rubuta ta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan qabla an yajuda bi nafsihi radiyallahu anhu wannan dukkan su ko ne ka dauke shi haka yake Abu Huraira da shi da matarsa da kuyangarsa raba dare suke uku ke ki tashi ki fara yin kiyamun laila daga bayan isha har zuwa sulusun farko ki huta ni da matata muna daki idan ta kusa gamawa za su tashi shi ya je ya wanka bai wata zo ta huta kuma tunda ba ta yi bacci ba ita ma matar ta ci gaba da hutawa shi kuma ya zo ya sabe ba zai daina ba sai sulusi na biyu ya tafi in sulusi na biyun ya kusa ƙarshe sai matar ta tashi ta yi wanka sannan shi kuma sai zo ya huta tunda shi ma bai samu ya yi bacci ba ita kuma matar sai ta zo sai dab da asuba sai ta tashe su gaba ɗaya kuma sai kuma a saɗe a yi wuturi a ci gaba da ambatan Allah har sai alfajir ya ke in kuma za a yi azumi a yi sahur kanu ya tasimunan laila a filasa haka suke raba daren gaba ɗaya in aka fito filin daga in suka yi maka wata bajintar sai ka ce waɗannan mutanen kamar aljanu ne ku fa duba ku gani yakin yamama yanda suka nuna wata azababbiyar jarumtar da ba a taba ganin irinta ba yakin yarmuk yakin kadisiya da jinin su fa Allah ya ɗaukaka wannan addinin amma wani yana can a kwance sai ya zagi wancan ya zagi wannan ya ce wannan bai daidai ba wannan bai daidai ba Allah ya ƙara yadda a gare su to abinda khatibul baghdadi ya faɗa kenan yace da ƙarfin imani da yaqinin ya isa ya tabbatar mana da nagartarsu wal i'tiqada ya isa ya tabbatar mana da mu'aqidanci linazahatihim cewa mutanen nan suna da tsafta wa annahum kaffatan afdalu min jami'il khaliqin ba'dahum in aka dauki sahabban nan gaba ɗayan su a dunkula a musu kudin goro a ɗauki halittu gaba ɗaya banda annabawa sahabban nan su kadai sun fi duka halittun da Allah ya a duniya in ka ɗauki annabawa ba wani mutum da ya isa ya kai darajar sahabbai wanda shi ba sahabi ba ne wal mu'addilina allazina yaji'una min ba'dihim wal mu'addilina to sai kuma wa'anda su kuma aka ce mutane ne nagari wa'anda suka zo bayan sahabbai haza مذهب كافة العلماء ومن يعتد ومن يعتمد قوله wannan ita ce ɗariƙa mazhaba ita ce matafiyar duk malamai da ka sani wanda duk bai tafi akan wannan matafiyar bato malum malin ne ko da an ce masa malami ko waye shi cikin waɗanda ake dogaro da maganar ya ci gaba da cewa sannan ya kawo isnadi daga daga Abu Zur'a Ubaidullah ibn Abdul Karim Ar-Razi Allah ya ji kansa da rahama wanda ƙarshen rayuwarsa ya cika da la ilaha illallah bai ƙara ko kalma ɗaya bai mutu Abu Zur'at Ar-Razi lokacin da Muhammad ibn Muslim ibn Wara da shi da Abu Hatim suka je duba shi a daidai lokacin yana kan gargara suka ga kai malam mutuwa zai da alama gaba ɗaya sun fidda rai suka ce to ya za a yi malaminmu ne amma fa mu gaya masa ya ce la'ila illallah to kuma suna shayin kasu gaya mai kuma ya warke ya ga Allah Allah ma suke ya mutu suna shayinsa sai suka ce to abinda za a yi tunda mu almajiransa ne mu tattauna maganar hadisin a gabansa ko Allah zai sa ya ji yayi sai abu zura sai abu muhammad ibn muslim shi muhammad ibn muslim sai tambayi abu abu hatimin razi ce ka tuna hadisin nan na mu'azu dan jabal game da abin da ya shafi mamaci ya cika da la ilaha illallah sai ce eh mana na tuno da shi mana haddasani asi abu asimin nabi duhaq ibn makhlat kenan qala haddasani abdul hamid ibn ja'far an sa zai ce salih sai ya kasa saboda yana yi yawunsa yana daukewa saboda fargabar halin da malamin yake ciki da tsoron kuma kan malamin ya gane da ya kasa karasawa sai shi muhammad ibn muslim sai ya karba sai ce haddasani a haddasani bin dar shine muhammad ibn bashar qala haddasani abu asim an-nabil an abd al-hamid ibn ja'far an sa shi ma sai ya kasa sai in ina ta kama shi malamin kuma yana kwance sai ya dan ji alamar hadisi suke so su kawo suna zuwa daidai wurin sai ga a ta shi ma ya san hadisin sai ya dan yi nuni da kansa a daga shi ko fa magana baya iya aka daga shi ya dan numfasa sai ce haddasani muhammad ibn bashar ya huta qala haddasani abdul hamid ibn ja'far ya huta an salih ibn abi ari ya huta an kasir ibn murra ya huta ya ce sannan shi kasir ibn murra yake cewa naji mu'azu dan jabal yana cewa naji manzon Allah sallallahu ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah wanda ya zama karshen zancen sa a duniya shine la ilaha illallah sai Allah ya zara ransa a daidai karshen magana shine me dakhalal janna to wannan mutumin ubaidullah ibn abdul karim malamin bukhari sai da bukhari ya gama sahih ɗinsa sai da ya kai masa ya duba ya duba ya ce ya ce duk wanda abu zura ya ce min ya yi daidai to kawai na bashi ya yi daidai din to shi abu zura'an khatibul bagadadi ya kawo da isnadinsa zuwa gare shi yake cewa idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in kaga wani mutum yana suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu zindiq wannan mutumin ka sa masa suna zindiki me yasa ya zama zindiki yake wa zalika li anna rasul sallallahu alaihi indana haqqu saboda mu mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah gaske ne a wurin mu wal qur'anu haqqun kuma al qur'ani gaske ne innama adda ilaina hadha al qur'ana was sunana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka kawo mana wannan qur'anin da wa'annan hadisan ai su ne wa'annan sahabban da wannan mutumin yake bata su wa inna ma yuriduna an yajrahu shuhudana wa'annan mutanen so suke yi su jinyata wa'annan da a ga ranar alkiyama su za mu tasa a ga mu ce Allah su suka rawaito mana suka ce manzanka ya ce to sai suke so kada mu yadda da su wa'annan shahi wanda za su zama shaida a gare mu liyubtilu alkitabu suna saboda idan aka ce su anas su abu hurera mutanen banza ne to za ka karɓa hadisan su kaga ka rasa duk hadisan da suka rawaito kenan dan haka shikenan an lalata alqur'ani Allah ya ce sunna kuma wallahi in ka ki karban na anas sai ka karbi na makiyin anas in ka ki karban na abu hurera sai ka karbi na makiyin abu hurera in ka ki karban na abdullahi bin umar sai ka karbi na makiyinsa to shedan so yake a gama da wayannan in yaso sai kawo maka nasa ai duk wanda ya ce maka ni ba ni da wani bangare to wannan cewa ba shi da bangaren ma ai shi ma bangare ne ko ba gaskiya ba ne kawai ka bi Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zama shine bangaren ka wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqa abu zur'a yace kuma su ne suka fi cancanta su wayannan batattun lalatattun masu suka sabai su ne suke da abin asoka a tare da su kuma zindiƙai ne Allah ji kan abu zur'a kuma wallahi abin da ya faɗa haka ne ibn abdul bar Allah ya ji kansa da rama a cikin muqaddimar al-isti'ab fi ma'rifatil ashab yake cewa ibn abdulbar kuma shekara ɗaya suka mutu da khatibul bagdadi dan a wannan shekara aka yi asara gaggan malaman duniya biyu ɗaya a gabashin duniya ɗaya a yammacin duniya shi al-khatibul bagdadi sunansa ahmad ibn ali ibn sabit alkunyarsa ita ce abubakar al-bagdadi kun ga a bagdada yake kenan ko mutumin gabas ne shi kuma ibn abdulbar sunansa abu umar yusuf ibnu abdulbar annamari shi kuma mutumin kurkuba ne cordoba da take spain kaga shi kuma a yamma yake shi yasa aka ce mata fi sanati a thalithati wa sittina ba'da al-arba'imi'a hafizani hafizul mashriqi wa hafizul maghrib fa hafizul mashriqi huwa man khatibul baghdadi wa hafizul maghribi huwa a yusuf ibn abdulbar annamari wasu na cewa annumari amma annamari shine daidai to ibn abdulbar yake cewa wamin aukadi wamin aukadi alati as-sunanil mu'inati alaiha wal mu'addiyatu ila hifdhiha ma'rifatu alladhina naqaluha an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke ƙara ƙarfafa sunna suke taimakon haddace sunnar ka san waɗanda suka yi da kwanta su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafa duk wani wanda ya san hadisi ko ya san alkur'ani to ƙaryarsa ta sha ƙarya ce ba ta hanyar sahabbai aka sani ba domin dole da isnadi suka zo mana ƙur'anin nan da kake karantawa yana ɗaya daga cikin dalilai na tabbatar aya cewa mutawatira ce ya zama akwai isnadi ingantacce ko ba haka bane ne ibn al-jazari yake cewa wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalun yahwi wa sahha isnadan huwa al-qur'an fa hadhihi thalathatu al-arkan kaga wa sahha isnadan sai isnadi ya inganta tukuna to sai malam ibn abdul bar yace wa hafazuha alaihi suka haddace hadisin a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wa ballaghuha anhu kuma suka isar da shi bayan manzo Allah ya koma ga Allah wa hum sahabatuhu alhawariyuna sune mataimakansa allazina wa'auha wa addauha sune suka kiyaye sunnar kuma suka kawo mana ita nasihina suna masu nasiha muhsinina masu kyautatawa hatta kamula bima naqaluhu ad-din har sai da addini ya cika sakamakon abin da suka rawaito wa sabatat bihim hujjatullah ala almuslimina da su ne Allah ya tsayar da hujja akan musulmai fahum khairul quruni sahabbai su ne mafiya alherin zamani wa khairu ummatin ukhrijat lin-nas mafi alkhairin al'ummar da Allah ya fitar a cikin mutane sabatat adalatu jami'ihim dukkanin su nagartarsu ta tabbata bi sana'illahi azza wa jalla alaihim da kirarin da Allah ya musu wa sana'i rasulihi alaihi alaihi salatu wassalam da kirarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu wala a'dala ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته أي ينزع أتي مكا وينزو أقوي وتحنيا تتبتد دنقرتا دتكي ألا يزابيك أتي كيني أبوكين النبنسا أقوي وتحنيا دتكي والنس أبتت متن دوانكيشي لصحبة نبيه ولا تسكية أفضل من ذلك با وان وانكيا دزا وانك متن دتكي هكا ولا تعديل أكبر أكمل منه با وتا hanya ta mai da mutum nagari da ta kai a ce Allah ya bakka da annabinsa ya zan kana son sa yana son ka ka fa duba Jarir bin Abdullahi al-Bajali ɗan watanni nawa ya musulunta kafin manzo Allah ya rasu kaga dai ba za ka lissafa shi a cikin mafiya falala ba amma jarir ya ce wallahi tun da na musulunta ba mu taɓa haɗa ido da annabi ba sai ya mun murmushi sallallahu alaihi wasallam in dai annabi ya kalle shi sai ya masa murmushi annabi zai wa makiyinsa murmushi ne al-imam al-hafiz ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama al-asqalani wanda ya rasu 852 kamar yadda yake cikin muqaddimar al-isaba fi tamyiz as-sahaba yake cewa اتفق أهل السنة على أن جميع أن الجميع أدول أهل السنة قبعد إنس سنة دا كان شوى صحابي كبت إنس إندي متن سنة صحابي تو نغرني شسا مو أحاديثي in aka zo kan tabi'i aka faɗi sunansa in dai isnadin ya inganta zuwa tabi'i in ya ce na ji wani mutum da ya taɓa ganin annabi ya ce kaza ba ma cewa wai majhul ne jahalatu sahaba la tabir kuma in sahabi ya ce mana manzan Allah ya ce kaza ko da mun auna mun ga a lokacin a maka ne kuma ba a haife shi ba ko yana yaro karba muke wannan shine ra'ayin jumhurul muhaddisin ada abi is aba ishaq al isra'ini wa man ma'ahu kuma su kadan ne warrajih shine in sahabi yayi irsali ana karba tunda me yasa ne ake tsayawa in aka samu hadisi mursal saboda ba a tantance ba ba a gane ba to su ko in dai abin ya kai kansu an sun hautu dimmin tsira wannan abin daga baki ɗaya malaman hadisi mafiya yawan suka tafi akai kenan walam yukhalif fi zalika illa shuzuzun min al-mubtadi'a ibn hajar yace in banda yan bid'a da suka fandare ba wanda bai yarda da cewa sahabbai na garba ne kenan wanda duk yace shi yasa zaka ga ai masu wannan bid'ar ai sun tsani su ibn hajar da haka sai sun biyo ta kansu su kwankwatse su su bubbuge su su mammake su su raraka su duk irin waɗannan kalmomi na rashin mutunci za ga ana faɗa su akan su ibn hajar a nan garin akwai wanda a nan ƙasar akwai wanda ya ce da ibn hajar munafiki kafa gidan Allah wanda ka duba nagartar shaukani da girmansa amma aka zo aka ce masa malam shaukani ka wallafa mana man sharhi sahih al-bukhari saboda baiwar da Allah ya maka yace ibn hajar din yayi kuma in zo in yi la hijrata ba'da al-fath akwai fatahul bari ba wanda ya sai kuma ya zo wallafa littafin da zai kai fatahul bari al-imam abu ja'far tahawi a cikin aqidatu tahawiyya imam tahawi ya rasu tun shekara ta 321 yake cewa wa nuhibbu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muna son sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wala nufritu fi hubbi ahadin minhum amma ba ma wuce gona da iri mu ɗau ɗaya mu ce shi ya fi ko mu ɗau wasu mu ce su iya su ne kawai muke so kamar yadda wa'yansu suke zaɓar wanda ya musu kawai su kuma kafarta ragowar wala na tabarra min ahadin minhum kuma ba wani mutum wanda yake sahabi ne da za mu ce ba ruwanmu da shi ko an rawaito ya yi laifi to mun san cewa in har mu dinnan muna wa Allah laifi muna sa ran Allah ya fi mana to su ne aula da Allah ya fi musu aiwana ya taba shan giya aiwana an kama shi an ya taba yin zina aiwana kuma ya taba an aike shi bai je bai dawo ya ce ya je ta ya kai ka sani to wata hanyar sabon ka sani ba inda ba san rawaito mana ba za ka sani ne kuma kai yanzu dan Allah fa ka duba rayuwarka ka gani ka duba rayuwar duk wani wanda ka dogara da shi a wannan zamanin amma aka kake kyautata musu zato sai kuma wayannan bayan Allah wayanda in aka ce ka nemo laifin nasu bayan wanda kai kake zaton laifi ne ko wanda ya tabbata laifi ne aka ce bayan shi ka nemo wani ko kai da da aljanna aka ce to ga kuma kyawun ayyukansa ga dan laifi kaɗan kuma ga dai ka san Allah ta yi wa inni laghaffarun liman taba kai kana jin kana iya tuba sahabi ba zai iya tuba ba in ya tabbata ma yayi laifin kenan ka ce mugira ya sha giya to mun yadda mugira ya sha giya a lokacin sayyidina Usman ya kai aka gane ya sha giyan to ba wanda ya ganshi da giya yana sha sallah yayi wa mutane ta asuba raka'a biyu yace ko in kara muku biyu sai aka ce wannan ba lafiyar sa kalau ba sai aka yi kararsa sai aka kawo shi aka ce giya ka sha aje ai maka haddi yace to wani yace na ganshi ma yana ta kokarin fito da ita yana amanta kuma bai musa ba ashe bawan Allah a cikin gidansa ne kusan da yake giyar da ba irin ta yanzu bace ta kwalaba ita giyar da ita da lamurje da lemo irin dan tsurku nan duk ɗaya ne duk abu ɗaya ake yin su kuma leman ne lamurje ne haka tsini ne aka yi shi in ya daɗe sai ya zama giya to an yi masa tsini an bar shi arfa an manta to ya fita kuma ya sa a sake masa tsini to da ya dawo sai ya zaci wancan wanda ya gani arfan bai san da shi ba sai ya ɗauka ya sha sai da ya sha ya ji alamar tsaminsa ba irin tun yana shakka dai har ya tabbatar da wannan ba shi ba ne shi ne ya fito yake ƙoƙarin amayar da shi har wani ma ya gan shi ya taɓayya uku kuma sannan da ya amayar da wanda ya amayar amma kuma ya masa tasiri don haka da za a yi masa bulala bai ce ba za a yi masa ba wawan Allah kuma sahabbai saboda nagarta ba sai a saboda shi shafaffe da mai bane ba za a yi masa ba to kaddara ma ya sha su daya bayan nan aka mana inda ya taba sha to a wannan ga hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari daga sayyidina umar Allah ya kare da a gare shi an zo da wani mutum a gaban annabi sama sunansa abdullahi ana masa laqabi da alhimar ya sha giya mazala ya ce ku je ku zane shi yace sai wani sahabi ya kalli mutumin yace la'anaka Allah kai dai Allah ya la'ane ka la qala ma ta'tina wa anta sakaran an cika a kawo ka ka sha giya wa anta tashrabul khamr aw tarwaya sai manzo Allah ya ce la tal'anhu kaka ƙara tsine masa fa inni ma a'lamuhu illa wa huwa yuhibbu Allah wa rasulahu domin iya sani na da shi yana kaunar Allah da manzansa ashe kenan Allah da ya ba mu labari a cikin alkur'ani yake cewa liyukaffira Allahu anhum aswa allazi amil karshe in sun zo shiga aljanna musulmai sai Allah ya kankare musu mafi munin zunubin da suka aikata to su sabai banda su kenan sai ni da kai kawai liyukaffira Allahu anhum aswa allazi amil aswa din fa ku zai iya zama komai wa yajziyahum ajrahum sannan kuma ayyukan da suka yi na alkhairin ga aswa a can ba sai ba shi ba aikin alherin kuma Allah ya saka musu bi ahsanil ladhi kanu ya'malun sai kuma Allah ya karbi aikin alherin sai ma ya ƙara kamba ma shi sai ya saka musu da mafi kyawun abin da suka zance suna aikata alaysa Allahu bikafin abda to Allah bai isa ya ishawa bawansa ba to kaga saboda sun rena sahabbai sai su ebe waɗannan nasosin gaba ɗaya daga kan sahabbai to kun ji abin da ibn hajar ya faɗa imam tsahawi ya faɗa ya ce ba ma barranta ga biran ko ɗaya daga cikinsu man yi bugiduhum wani bugidu man yi bugiduhum wanda duk yake ƙin jininsu mu ma mun tsane shi wa bi ghairil khairi yadhkuruhum wanda duk zai faɗi sahabbai ko tatsuniya ce zai kawo wani sahabi dan ayi dariya ba mu ba shi wala nazkuruhum illa bi khairin kuma in dai za mu yi labarin su to iya alherin su za mu faɗa wa hubbuhum dinin wa iman kuma san su ba aikin banza bane addini ne Allah zai baka lada a kansa kuma imani ne wa ihsanu wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun kin su kuma kafirci ne gwargwadon yadda kin ya kasance munafunci ne gwargwadon yadda kin ya kasance sannan kuma zalunci ne shekul islam ibn taimiya allah ya ji kansa da rama wanda ya rasu shekara ta 728 a cikin asfarimul maslul ala shatimin rasul sannan ya yi wannan magana a cikin majimul fatawa juzi'i na hudu shafi na 429 yake cewa fa innal qadaha fi khairil quruni allazina sahibu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaduhum fihi alaihi salam yace wanda duk zai zagi mutanen farko wanda suka zauna da annabi sallama to fa ya kwana da sanin cewa annabin ya zaga kama qala al-imam malik wa ghayruhu kamar yadda imam malik ya faɗa jiya mun faɗi magana wa ghayruhu min a'immati al-ilm cikin jagororin ilimi هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن متانا لا لا تتوسنا زاجن صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم سوكا سني ليقول القائل سوسكي وندي زاجن يتي رجل سوء كان له أصحاب سوء متم بنزاني يكد أبو كان بنزا أي كوكر مغانا أنت tell me your friend and I will tell you who you are من هو صديقك waye abokinka ni kuma in ka ga yanzu gaya maka kai kuma waye la tashab akha su'i iyyaka wa iyyahu fa kam min sahibin arda haliman hina akhahu yuqasu almar'u bil mar'i idha ma huwa ma shahu walil mar'i min al mar'i maqayisun wa ashbahu qiyasun na'l bin na'l idha ma huwa hadahu arawto daga sayyidina ali yake cewa kakka zauna da da aboki wanda yake mutumin banza a hirdinka da zama da shi iyaka wa iyahu da yawa za ka ga mutum mai hankali da nutsuwa amma abokinsa ya lalata shi yuqasul mar'u bil mar'i in aka ga mutum to ana daukar sa irin sa daya da dayan idan ma huwa ma sha'u inda tafiya ta hada su walil mar'i min al mar'i maqayisun wa ashbahu za ga wani da wani in dai ta ta zo daya to sai kaga akwai abubuwa iri daya tare da su don haka ya ba da misali ce kiyasun na alibin na ko takalmi in ka ɗau fiya na takalmi abokansa kuma ka ce wai shi ba rawana ba ne aƙallu ce za ka sa mutanen banza su ce mutumin nan bai yi sa'ar abokai ba to kai yanzu akwai abin da kake zaton hannun sama bai yi sa'arsa ba kaga ashe kenan in ka zage su ba extension wa ka zaga kenan shi kake so ka zaga to kasa in ka zage shi kai tsaye za a lallasa ka ne kuma mahaukaci ma zai iya gane me kake nufi to sai ka biyo ta wata hanya domin ka yaudari jama'a shi yasa ba ka ga duk wanda baya son sahabbai ya ki jinin ibnu taymiya ko dan wannan maganan ma a rasid rida a cikin tafsirul manar karkashin wannan ayat ta as-sabiqun al-awwal awwaluna yace wannan shaida ce min rabbil alamina daga Allah ubangijin talikai للطبقات الثلاث ديو وإنس أجوجوا قدا أكو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم cikin sabon annabi sallama yadmahu haqquha batilal rawafidi yace gaskiyar wannan shaida tana kwankwasa ƙaryar rafida allazina yat'anuna fihim wa inda suke sukan sahabbai wa wa yuhsuna turaba fi fi afwahihim wanda suke kokarin ko kuma wa yuhsuna turaba suke kokarin sanya ƙasa fi afwahihim a bakunan su wallazi sanna lahum hadha ta'an wanda ya fara kirkiro zagin sahabbai a kansa aka fara jin zagin sahabbai a fi jumhurihim al'azam tare da yawan su wanda yake limamin su abdullahi bin saba wani mutum ne sunansa abdullahi bin saba al-yahudi allazi azhara al-islama li ajal iqa'i shiqaqi bainal muslimin wanda ya nuna shi musulmi ne amma ba wai dan yana so ya shiga aljanna ba a dan so yake a yadda da shi dan ya sanya sabani da rarrabuwa tsakanin musulmi wa ifsada amrihim ko ifsadi amrihim kuma ya lalata al'amarinsu ثم نظم الدعوة لذلك زنادقة المجوس sannan bayan nan sai wasu maguzawa cikin mutanen fasha su kuma sai suka tsara wannan matafiyar wannan hanyar ba da fatahil musulmi na libiladim saboda takaicin musulmai sun shiga garuruwansu an yakin kadisiya an kwace madafan iko kama bayyanahu mirara yace kamar da tuntun muke ta bayani sun maja'alar rafda mazhaban lahu sannan su wa'annan maguzawan tunda ba yadda za a su koma addinin bautar wuta to sai suka ga to shikenan a wato kamar hanya ce sai suka ga ah to shikenan idan ka bi ta life kan baka bulla ba to ka bi ta kado mana ai za ta bulle ita ma haka suka yi mu aka roye mu ce in ka bi ta koki ba hanya sai ka bi ta zaitawa to haka suka yi suka ga sun bi ta nan ba hanya ya suka zagaya ta nan suka ce to bari mu soki wa'annan wa'anda suka ɗauko addinin don kar a zauna lafiya a cikin addinin izuwa ƙarshen abin da rashid riba ya faɗa an rawaito daga abi sakar humayd ibn ziyad yake cewa wata rana na je wajen muhammad ibn ka'ab al-qurazi sai na ce da shi ma qauluka fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama malam muhammad ibn ka'ab me kai da yake ka zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me zaka ce game da su sai ya ce jami'u ashabi rasulullahi sallallahu alaihi fil jannati dukkan su yan aljanna ne muhsinuhum wa musi'uhum da wanda kaga yana kyautatawa da wanda ma kake ganin ya taba yin laifi ko yayi kuskure fa qultu sai nace min aina taqulu hadha ya zaka kace yan aljanna ne ko bayan Allah ne yake bada aljanna sai yace iqra qawluhu ta'ala karanta wannan aya was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin saboda Allah yake cewa a karshe wa adda lahum jannatin wannan aya kaɗai ta isa ka ce duk sahabbai daga farkon sahabi zuwa ƙarshen sahabi duk yan aljanna ne in ji masana ƙur'ani kenan wanda ku suka yi hannun riga da alƙur'ani masu cakuɗa ayoyi da haɗa da larabci da sauransu a kowane lokaci kaga ai ba su fahimci wannan ba ba za ma su gane cewa nan ta hataha ne ba min ta hataha ba ne ƙarshe Allah ce radiyallahu anhum wa radu'an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها don haka waɗannan ayoyi sun zo ne ƙarara suna faɗan yanayin yadda musulmai suke a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga su ga yadda suke gashi sun zauna tare da manzo Allah kuma ga irin yadda Allah ya musu to wannan ayar والسابقون الأولون sai kuma wallazina ja'u min ba'dihim kun ga ta kakkasa sahabbai zuwa categories to wannan yasa a babi na ilimi musamman a ilimin hadisi a ilimin rijal aka ce sahabban nan aji aji ne wasu sun fi wasu da haka hatta waɗanda suka wallafa littattafai akan sahabbai wasu sun gina su akan azuzuwansu da darajojin sai su fara da waɗanda suka fi daraja sannan waɗanda suke bin su sannan waɗanda suke bin su duk da cewa akwai waɗanda su a ganin su sahabbai duk wanda ya zama sahabi kawai matsayin su darajar su daya tabakar su daya ajin su daya kamar khalifa ibn khayyab al-usfuri Allah ya ji kansa da rama wanda ya rasu ta 240 a cikin littafin sa at-tabaqat da kuma Abu Hatim al-Busti a wanda ya rasu ta 354 shi ma a cikin littafin sa kitabus fiqat na Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti asiqat na ibn Hibban da kuma al-Hakim an-Naisaburi Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Bayy an-Naisaburi wanda da shekara ta 405 a shi ma a cikin littafin sa tarihu Naisabur wannan sun nuna cewa sahabbai duk ɗan aji ɗaya ne kuma dama dai ta hanyar littafin su muke sanin sahabban amma kamar irin su alwa'a abin nan muhammad ibn sa'ad katibul waqidi wanda ya shekara ta 230 a cikin littafinsa at-tabaqatul kubra da kuma al-hakim din dai a cikin littafinsa ma'rifatu ulumil hadis da ibn al-jawzi a cikin sifatu safwa ba ga su waɗannan sun kakkasa sahabbai zuwa aji aji kuma daga cikin abin da suka dogara da shi shine irin wannan nasin da suka samu suka ga hatta Allah ma ya rarraba su kamar da shekul islam yake faɗa yake cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati rizqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kulluhum li madhhabun wa mawaddatu al qurba biha atawassalu wa li kullihim qadarun ala wa fada'ilun lakin na masiddiqu minhum afdalu kowanne yana da ajinsa da matsayinsa amma dai wanda ya fi su gaba ɗaya shine abubakar to wayannan da suke cewa sahabbai azuzuwa ne su ma sun kakkasu kamar ibn sa'ad muhammad ibn sa'ad a cikin at-tabaqatul kubra ya ce sahabban nan ya kamata mu kalle su a bisa ajujuwa guda biyar amma kamar ibn al-jawzi a cikin sifatu safwa shi kuma ya kasa su zuwa aji goma sha biyu to amma aji biyar din nan kusan shine yafi zama tsakatsakiya kuma shine yafi zama hade misali yace na farko su ne waɗanda suka je yakin badar da haka in aka ce suwaye 'yan first class a cikin sahabbai su ne mutum 310 wani abu kuma alhamdulillah duka a cikin su as-sabiquna al-awwaluna suke cikin waɗanda aka yi bai'atul aqaba da su da kuma waɗanda suka fara musulunta kuma a cikin su wanda yafi kowa a cikin a ahlu badar din su ne waɗanda suka fara musulunta a makka sannan sai waɗanda suka zo albai'a a cikin wanda suka fara musulunta a makkan kuma waɗanda suka fi kowa matsayi su ne al'asharatul mubasharuna bil janna a cikin al'ashar din kuma wanda suka fi kowa matsayi su ne a al-khulafa'ul arba'a a cikin al-khulafa'ul arba'a kuma abubakar shi yafi kowa to kun ga haka sannan akwai matsayi na musamman wanda shi matsayin la ya tarattabu alaihi ko kuma za mu ce fifiko na ɗabaƙa baya ginuwa a kansa sai dai fifiko na sharafi a ce a cikin waɗannan al'astabiqun al'awwal na min al-muhajiri na ɗin a kwashe waɗanda suke da alaƙar jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min man shahida badaran kamar a ce Ali ibn Abi Talib kaga a yana cikin ahlul baiti kuma shine afdalu ahlul baiti ala al-itlaq tunda shi ya fara musulunta a cikin ahlul baiti kuma da shi aka je badar kuma yana cikin waɗanda bai taɓa ma yin wani addini ba ba musulunci ba tun yana ƙarami ya musulunta ya balaga a cikin musulunci ya aure a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan a cikin sun har yanzu dai akwai wani matsayin na daban na sharafi wanda duk ya taɓa aurawa annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya aura daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda suka je badar din kaga abubakar zawwajahu aisha umar zawwajahu hafsa a cikin ahlu badar kenan sannan kuma Usman tazawwaja min ummi kulthum wa ruqayya sannan a haka dai misali zaka iya cewa mijin Zainab sai bayan nan ya musulunta Abul As ibn Rabi' sannan mijin wanda ya aure ummu kulthum a farko shi ma sai daga baya musulunta dan gidan Abu Lahab Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib a haka dai ake fitar da darajar to ahlu badar sune na farko min al muhajirin wal ansar dan haka sune as-sabiqun al awwaluna a wata ruwaya sai na biyu man aslama qadiman sai waɗanda suka musulunta amma ba su samu damar zuwa badar ba sai da usman ya je badar bai je ba amma kuma ya shiga cikin ɗan badar saboda manzo Allah sawa ne ya bashi aikin jinya dan haka shi yasa ma dan manzo Allah ya nuna wa duniya usman yana cikin su da ya dawo sai da ya hada da shi a ganima kaga kenan yana da attendance ko ya shiga cikin su kenan ka'ab ibn malik bai je badar ba amma yana cikin ahlul aqaba yake cewa yakin badar ya guje min ban je ba saboda a lokacin ba a tilasta wa yan madina ba domin alƙawarin da suka kame da na karanta mana hadisin a isar abdullahi ibn rawa a cikin tabaqat na ibn sa'ad cewa za su ba manzo Allah sallama kariya ne a iya cikin madina badar kuma an huce madina da kusan kilo 100 da wani abu da haka manzo Allah bai matsa musu ba amma mutanen maka duk ya kwashe su suka tafi sai mai uzuri to na biyu waɗanda suka musulunta amma ba su je badar ba amma sun je uhudu sai na uku waɗanda suka musulunta bayan yakin uhudu kafin fatihu makka sai na hudu waɗanda suka musulunta a lokacin fatahu makka sai waɗanda kuma suka musulunta bayan fatahu makka sai na biyar kuma waɗanda manzan Allah lokacin da ya rasu sanda ya koma zuwa ga Allah a lokacin suna ‘yan ƙanana kamar alhassanu da alhussaini da abdullahi ibn zubair da abdullahi ibn abbas da muhammad da mahmud ibn rabi wanda dai lokacin da maza Allah ya rasu suna ‘yan ƙanana kai ka san matsayinsu ba zai kai matsayin waɗancan da aka yi gumurzu da su ba ibn al-qayyim Allah ji kansa da rama a cikin ar-risalatu tabukiyya juz'i na 1 shafi na 53 yake cewa ku lura da kyau za ku ga mutane nagari as-su'ada wanda suka dace bari ku ji yadda abokansa suke mabiyansu yake cewa atba yake cewa fa amma atba'u as-su'ada fa naw'ani mabiya mutane nagartattu kala biyu ne أتباع لهم حكم حكم الاستقلال وهم الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأول أكو عند سنة زمن كنسو وعند الله سبحانه وتعالى يتي مثل السابقون الأول فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سنة وإن يرد الله تتبت أجريسو kuma su ne sahabban annabi sallama wa kullu man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyama da dukkan wanda ya bi su da kyautatawa zuwa ranar tashin alkiyama wala yahtassu zalika bil qarni allazina ra'awhum zuwa karshen abin da ya faɗa dai a cikin ar-risalatu tabukiya mahallu shahid ya tabbatar da cewa su da kansu sun samu sa'adar irin sa'adar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita karkashin ta suka samu tasu sa'ada to da Allah subhanahu wataala ya ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar sai ce wallazina tabauhum da kuma wayanda suka bi su zaka iya bin sahabbai amma wani irin bin sai Allah ya ce bi ihsanin bi wanda yake da ihsani to me ma'ana bi ihsanin dan kan mi gaban kanmu ibnu qayyim yake cewa anan da Allah ya tashi sai ya kawo cikas akan biyayya domin ya fitar da wa'yansu da za su ce ai muwa muna bin sahabbai sai a duba a gabin naku bi ihsanin ne ko bi ghairi ihsan sai Allah ya kawo wata ka'ida sai ya ce ba wai duk wanda ya bi su ne zai shiga fadin wannan aya ba abin da ake nufi shine in ka bi su kuma kakka saba musu domin ai bi sababil ihsani shine zaka shiga cikin wanda Allah ya yarda da su shi kuma abin da ake nufi da ihsani shine yin abu daidai bisa sunna da tsari in ka ce kana son sai na abubakar kana abinsa to muga shin yadda ya so ɗan uwansa sahabbai kai ma kana son su ko kuma za ka ware ka ce banda anas banda kaza amma ina son abubakar ina son umar ina son usman ina son ali yadda suke kaunar yan uwansu kamar yadda suke kaunar annabi sallama haka kai ma kake kaunar yan uwan nasu yadda ba sa sake da yi wa annabi sallama biyayya kai ma haka kake yi to sai ka yi hakan sannan za a ce ka bi su bi ihsan wannan shine ihsani radiyallahu anhum Allah ya yarda da su ibn jarir tabari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abinda ake nufi a nan da radiyallahu anhu ai Allah ya yarda da su gaba ɗaya saboda biyayyar da suka yi masa suka amsa wa annabinsu annabinsa sallallahu alaihi wasallam suka karba masa kiran da ya musu zuwa wannan addini suka bi umarnin annabi suka hanu daga abin da annabi ya hana su Allah ya yarda da su sakamakon wannan abin waradu anhu su ma sai suka yadda lima a jizala lahun minas sawabi ala ta'atihim iyahu bisa abin da Allah ya ba su gwaggwaba na yin na ladan da suka yi saboda biyayya ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir wajen ya fassara maka ma'anar radiyallahu anhum wa radu anhum sai yake cewa radiyallahu anhum Allah ya yadda da su me yadda da Allah ya musu inayatuhu bihim yadda Allah ya kula da al'amarinsu a ƙur'ani wannan kaɗai ta isa ta zama yarda a ce Allah yana ta faɗarsu yana ta wanke su wa difa'uhu a ada'ahum da kuma yadda Allah ya kare su daga sharrin maƙiyansu wa ma wa amma ridahum anhu su kuma yadda da suka yi wa Allah fa huwa kinayatun an kasrati ihsanihi ilayhim wannan kamar magana ce da take nuna Allah ya kyautata musu da yawa hatta radiyat nufusuhum lima a'tahum rabbuhum har sai da da kansu a zuciyarsu suka yarda da abin da Allah ya ba su hadisi ya tabbata a cikin musannaf na abubakar ibn abi shayba da al-mu'jam al-awsat na imam at-tabarani da ibn abi hatim ya rawace shi daga anas dan malik Allah ya kare da a gare shi a cikin dogon hadisi da yake bayani akan falalar juma'a sai ke faɗar yadda Allah zai wa musulmai a aljanna bar ku ji wani abin mamaki sai ce sun ya tajalla lahumur rabb sannan ubangiji sai ya bayyana a gaban yan aljanna tabaraka wa ta'ala summa yaqulu maza Allah ce sai ubangiji ya ce saluni u'tikum ya ku yan aljanna ku roke ni duk abin da kuke so zan ba ku fa yasaluna hurrida sai ce Allah so muke ka yadda da mu mu fa sai mun je aljanna mu roki yadda su ko wannan tun a duniya Allah ce me radiyallahu anhum saluni u'tihim u'tikum sai ce Allah muna roƙonka ka yarda da mu fa yaqulu sai ubangiji subhanahu wataala ce ribai ahallakum dari ai yadda da ne muku shine na kawo ku na me fassara yadda kawo ku aljanna da haka zamu iya cewa radiyallahu anhum annabi ya gaya mana shine kawo mutum aljanna ribai ahallakum dari yadda da ne muku ce ta kawo ku wannan gidan nawa wa unilukum a wa unilukum karasi fasaluni utikum fayasalunahu qala fayushhiduhum annahu qad radiya anhum karshe sai Allah ya ƙara gaya musu cewa ya yadda da su alhadis an nuna mun lokaci yayi kashi kuma muna tsaka da tafsirin za mu gintse a nan insha Allah sai gobe da yardar Allah sai mu ɗauka daga inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana ku daina sarfewa sai ku tambayoyin sai ku ware su daban